من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau magashi cikin yadar Allah madaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na litinin mai tarin albarka wanda ya zo daidai da goma sha ɗaya ga watan ramadan lissafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara 1441 gashi Allah madaukaki ya tara mu a wannan majalisi daidai wannan lokaci da muka saba zama don mu tunatar da junanmu matsaloli da suka shafi addini mu na musulunci a cikin littafin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an wallafar shehin malami abubakar mahmud gumi allah maɗaukaki ya gafarta masa to in ba manta ba muna karatu ne cikin suratul luqman a darasinmu na baya mun tsaya daidai aya ta goma sha biyar a wannan sura don haka yau matashiyarmu ita ce aya ta goma sha shida muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya sa muna wannan karatu don neman yardarsa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala albarkacin wannan wata mai albarka wannan anoba da ta zama kakani kaye ga al'ummar musulmi da ma duniya baki ɗayanta Allah manaukaki ya kawo mana sauƙinta domin sauƙin a wajensa yake a muna tawassuli da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce su mu tasihu wato ku yi azumi za ku warke daga dukkan curuta ya Allah muna roƙonka ka warkar da waɗanda suka kamu wanda ba su kamu ba kuma Allah ka kare su na'am arama
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم
يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يات بها الله إن الله لطيف خبير حقيقي يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك haka yake إن ذلك من عزم الأمور wala tusair ولا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور waqsid وقصد في مشيك واغضب من صوتك yaya إن أنكر الأصوات لصوت الحمير asantu wato sai bawon Allah lukmanul hakim ya ci gaba da wasiya ga ɗansa ya ce ya bunayya ya ce ya kai ɗana ya kai ƙaramin ɗana innaha ai alkislatu sayya alkaslatu sayya mummunan ɗabi'a kowane irin zunubi shine kaslatu sayya in taku mithqala habatin min khardalin wato zunubi in ya zan kaman gwargwadon kwayar komayya ne ko kwayar gadagi fatakun fi sakratin kuma wannan kwayar ta karamin zunubi da mutum zai yi mai girma kaman gadagi ya zan ya yi shi a cikin dutse au fi samawati ko a cikin sama au fil ardi ko a ƙasa ai fi asfa makanin min zalika kuma a wani gun da yafi wannan buya ya ci bi Allah duk irin zunubin da ka ya kai to Allah zai zo da shi gobe kiyama fa yuhasabu alaiha kuma yi hisabi akan wannan zunubi kama kala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukake ya ce wa naba'ul mawazin al-qist li yawm al-qiyama Allah ya ce za mu aje mizani na ainihin adalci a ranar alkiyama fala tuzlamu nafsun shay'a ba wata rai da za a zalunce ta wani abu wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha kaga khardalin ko gadagi ka san gadagi ka sani ita dai to danta shine yace wa in kana mithqala habatin min khardalin ko da kwaya ce yar karama gwargwadon kwayar gadagi Allah zai zo da ita Allah sai ce ataina biha za mu zo da ita wakafa bina hasibin lalle mun isa mu zan masu hisabi masu yin bincike wakafa bina hasibina ko da haka nan sai Allah ya ce ya tibi halla fa yuhasibu alaiha wa kadhalika kaslatun hasanatun fa yusibu alaiha haka kyakkyawar dabi'a idan mutum yayi aiki nagari ko mun kankantarsa to sai Allah ya bashi lada akan inna Allah latifun Allah mai tautas mai tausasawa ne bi ikhrajiha ta hanyar fito da wayannan laifi ko lada khabirun kuma masani mai ba da labari khabirun bi makaniha wa miqdariha ya san gun da aka yi abun ya san gwargwadonta lukumanu da ya ci gaba kun ga a can ya ce la tushrik billah ko a karatunmu na baya saboda in kana shirka ko kayi sallah babu sallah da ka sai fara koyar da shi tauhidi to in tauhidi ya zauna ai sai sallah sai ce ya bunayya ya kai dana aqimis salata ka tsayar da sallah bai ce kai sallah ba akwai bambanci tsakanin tsayi da sallah da yin sallah ba ka iya tsayi da sallah sai lokacin da ka je makaranta ka koyi yadda ake tsarki ka koyi alwala ka koyi ita kanta sallar gaba daya wa'mur bil ma'rufi bayan ka tsaye da sallah kuma ka yi umarni da abu wanda yake sananne a shari'a ka hana shirka ka hana bid'a ka umarni da sallah da sada zumunta da ainihin taimakawa gajiyayye shine al-ma'rufu shar'an abinda aka san shi a shar'ance wanha anil munkar ka hana munkari kaga kai umarni da alheri ka hana munkara wasbir ala ma asabaka duk wanda zai yi aiki wa'abi to za a iya cutar da shi za a iya kashe shi dan dalilin wa'azi za a iya koransa a gari za a masa duka an yi wa annabawa wa ka'ayyin min nabiyin qatala ko qutil saboda me saboda wa'azi don haka sai ce in ka ɗauki wannan hanyar wa'azi da shiryarwa wasbir alama asabaka kai hakuri bisa duk abin da zai same ka min al'aza na tsangwama bi sababil amri wan nahyi saboda dalilin umarnin da kake da hani kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukaki yace wasbir ala ma haka ne ko wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila kai hakuri bisa abin da suke faɗa ka kaurace musu kauracewa mai kyau wa qala ta'ala Allah ya faɗa wata wasbir wa ma sabruka illa billah kai hakuri hakurinka bai kasance wani abu ba sai a wajen Allah ma'ana shi zai baka ladan hakurinka an cuce ka ne saboda Allah kai haƙuri to Allah zai saka maka wala tahzan alaihim karka bakin ciki akan su wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun karka zan cikin kunci dangane da irin mugunyar dabarar da suke shirya maka inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun lalle Allah yana tare da masu takawa masu tsoron sa masu yi saboda shi Allah ka sa mu yi domin ka وقال تعالى واصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين سورة هود kai hakuri lalle Allah baya tozartar da ladan masu yi domin sa sai ce inna zalikal mazkur ko lalle wannan abu da aka ambata min azmil umur suna daga cikin abubuwan da za a yi azama a kansu ai ma'zumat hallati yu'zamu alaiha abubuwa ne manya da ya kamata a yi azama a kansu liwujubi ha saboda wajabcin tun daga can ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah inna Allaha latifun khabir يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور سيتتكما قاعد أبيئة تجد وفهم من هذا أن فهمت هذا قولنا أن من لم يقدم نفسه بالعمل لا يعد غيره duk wanda bai gabatar da kansa ba aiki to ba zai yi wa wani wa'azi ba dole kai sai ka wa'azu kafin kai wa wani ko wa annal amra bil ma'ruf lalle yin umarni da aikata aiki na gari wan nahya anil munkar da hana mumuna farbu kifayatin farilla ce ta kifaya fi kiyanil umma cikin kasantuwar al'umma wala budda liman kama bihi min at-tahammuli was-sabr ba makawa ga wanda yake aikin wa'azi to ya juriya ya dauki wannan ya yi haƙuri ala'azan nasi bisa cutar mutane sun ma labudda min tasfiyatil baɗil ko sannan babu makawa sai an yi bayanin abin da yake wato mummuna wa huwa qawluhu ta'ala shine fadin Allah madaukaki da yace wala tusair khaddaka lin nasi wa fi qira'atin tusair ko wai kada ka karkatar da kanka in ka ga mutane ka dinga ɗauke kai musamman in ka ga talaka kana da kuɗi kar ya dame ka sai ka juya to yau ma tukumina ne ga can aya aran ma da Allah ya ce wanda suke da dukiya yawwa fatukuwa bi haji bahu to kaga ainan ne saboda juyawa da suke in sun ga wanda zai zo ce a taimaka masa wala tusair khaddaka lin nasi kada ka juyar da wato kudukukinka ga mutane ai la tamil wajhaka anhu takabburan kar ka dauke kanka ga barin mutane dan ka musu girman kai wala tamshi fil ardi maraha kar ka tafi a ban kasa kana maɗe shine kuyala'a maɗe kenan inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin lalle Allah ba son dukkan mai takama mutabakhirin fi mishyatihi mai takama a tafiyarsa fakhurun mai alfahari ala nas bi nafsi yana wa mutane alfahari da kansa yadhunnu anna isbagan ni'ami ad-dunyawiyati yana zaton cewa ni'imar duniya da Allah mar min muhabbatillahi ta'ala lahu Allah ne yake son sa ba haka bane jarrabawa ne wa zalika min jahlihi wannan saboda jahilcin sa ne fa inna Allah asbaga ni'amahu ad-dunyawiyati ala al-kuffar al-jamid jahidi ai Allah ya bada ni'imarsa ta duniya akan kafirai masu jayayya da ayoyin Qur'ani fayanbagi lilmu'mini Allah ya takabbara ala ibadi ya dace ga mumini kada ya girman kai ga bayin Allah wa qasid fi mashyika yace in zaka yi tafiya kuma kai matakaiciya kar kai tafiya sanda kuma kar kai sauri bazar bazar bazar a matsakaiciya ay tawassid fihi bayna dabibi wal isra ka tsakaita tsakanin wato addabi kaman cece wato tafiya a hankali da sauri wa alaika al'az ilzam sakinata walwaka kuma ka lazimci nutsuwa da lura in kana tafiya kuma in za ka yi magana ga yadda za ka yi wagbud min sautika ka saukar da muryarka kar kana magana ana jinka daga nesa wani yana da harce ko to inda ya karanta musulunci ya ji abin da wannan wasiya ta lukumanul hakim yake wa ɗansa da bai dinga daga murya ba waghbud min sauti kai kasa kasa da muryarka sautin ke zama kasa inna ankara al-aswati lalle mafi munin murya ai aqbahuha la sautul hamir shine sautin jaki ai nahiqahu hamimiyarsa lima fihi min al'ulu al-mufridi min gairi haja saboda jaki ne zai yi ta kuka da karfi ha hu ha hu ha fur Allah ya sauƙaƙe to ba mummunan murya a duniya irin ta jaki babu wata bukata kuma walau kana shay'un yuhabu li sautihi lakana al-himaru awwalu zafir da akwai abin da za a ji tsoronsa saboda muryarsa to da ya zama jaki ne saboda awwalhu zafirun da farko kuka yake kurura wa akhiruhu shahid fa hiya tu'zi udhun al-jalis wannan dai yana cutar da kunnan wanda yake kusa da shi wa tubayyinu khiffat al-aql kukan yana nuna karancin hankalin jaki wa ma'ana na'am akwai lamba ta biyu ko akhraj al-bukhari fi sahihi ko imam al-bukhari ya fitar a sahihin sa hadisi na 3303 wa muslim fi sahihi hadisi na 2729 an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama an karbo hadisi daga imam abu hurairah Allah madaukaki ya kara yadda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce idza sami'tumun nahiq al-himar fata'awwazu billahi minash shaitan in kuka ji kukan jaki ku nemi tsarin Allah ya tsare ku daga shaitani fa innahu ra'a shaytana domin jaki ya ga shaitan ne yake wannan kukan wa ma'ana kun mutawassidan fi mashika ma'ana dai a tafiya karkai san da karkai sauri wafi kalamika haka maganarka karka yi ƙasa da yawa karka yi daga murya wala tu'zi ahadan karka cutar da wani wala tatta wala tatasamma bi sifat wala tattasimu bi sifati al-arid karka sifantu da sifa mummuna kuna akiru kalami luqman li ibnihi nan ne ƙarshen maganar da luqman yayi wa ɗansa wa qad ishtamala ala al-aqidati sahiha magana ta kunshi aqida ingantacciya wa hifzu huquqin nasi da kiyaye haƙoƙin mutane wa husnul adabi da kyawawan ladubba ثم إن تربية الإسلامية تكون برعاية أحكامه sannan tarbiyya ta musulunci tana kasancewa ne da kiyaye hukunce-hukuncen musulunci labit ta masuki bi ta kalidil aba'i ba wai da bin addinin iyaye na gargajiya ba na'am
ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله to yaya قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون lillahi لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد barakallahu fiku Allah madaukake ce alam tarau ai ta'lamu ya mukhatabi ya ku abokan magana ya ku masu karatun qur'ani ko masu sauraron qur'ani ba ku sani bane annallaha sakkara lakum ma fis samawati Allah fa shi ya hore maka ya hore muku duk abin da ke cikin sammai minash shamsi na rana Allah ya hore ta horewar ubangiji ce والقمر يهوري مكوتا والنجوم يهوري مكوتوراري me yasa ya hore wa'annan litantafi'u biha dan ku yi amfani da ita wama fil ardi kuma Allah ya hore muku abin da yake ban kasa min simari na dan itace wal anhari da koramai wad dawabi da dabbobi masu dindike a ban kasa wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina Allah ya yalwata muku ya cika muku ni'imominsa wayanda suke bayyane wa hiya husnus sura yayi ku da sura masu kyau wa taswiyatul aba ya daidaita muku gaban ku wa ghairi zalika da wani wannan wa batina ya daidaita surorin ku koyayyu wa hiya al ma'rifatu wa ghairiha ya baku ilimi da kuke gane wato zuciya da kuke daukan ilimi da shi fatastadilluna bi hadhihi ni'am ala mun'imiha ai sai ku kafa dalili da wa'annan ni'imomi ga wanda ya sakon muku da ni'ima bi tauhidihi bi da'a ku kadaita shi da yamar biyayya wa minan nasi akwai daga cikin mutane man la ya tabiru bi hadhihi ni'am wanda baya lura da wa'annan ni'imomi na ubangiji fa yastamiru ala tamassuki bil akhlaqi razila sai ya doge yana riko da miyagun dabi'u wa minan nasi man yujadilu fillah yana jidali yana jayayya a cikin addinin Allah bi ghairi ilmi babu ilmi wala hudan babu shirya daga manzon Allah wala kitabin munir babu littafi da yake haska masa ai anzalahu Allah bal yujadiluna bit taqalidi suna jayayya ne da gadan gargajiya wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah in kace da irin wayannan masu bin addinin gargajiya ku daina ainihin al'adun gargajiya ku bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ku ya sadda tarkace قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا sai a'a ba za mu bi Allah ba ba za mu bi sunnan manzon Allah ba mu abin da muka tashi muka ga iyayenmu suna yi to shi za mu bi kala ta'ala sai Allah ya ce ayattabi'unahu shin za su bi abin da suka ga iyayensu a kayi walau kana shaydanu yad'uhum ko da shaydan ne yake kiransu fi hali du'a'i shaydani iyahum ila azabis sa'ir zuwa ga azaba mai radadi ay mujibatihi وهو الكفر شيء كافرتي أي لا ينبغي لهم اتباع الآباء في شيء bai dace ba su bi iyayensu cikin wani abu ya da'uhum bihi shaidan wadda shaidan yake kiransu da shi ila azabis sa'ir zuwa ga azaba mai tsananin zafi daka gargajiya ba addini bane sunna ita ce addini daka sai Allah ya ce to wa man yuslim wajahu ila Allah wanda duk ya mika wuyansa ya miƙa fuskarsa ga addinin Allah ai ya kabil ala da'ati ya ci gaba ya fuskanci da'ar ubangiji wa ya turku taqalida bil aba ya bar riko da ya daina kankamo da iyayensa wa huwa muhsinun alhali yana mai kadaita Allah shine muwahhid faqad istamsaka bil urwati alwuthqa haqiqa yayi kankamo yayi riko da amintacciyar igiya aibin ɗarfil alfaƙi ya yi riko da ɓangare mai aminci allazi layu kafin ƙida'u wanda ba a jin tsoron yankewansa menene wa huwa la ilaha illallah shine la ilaha illallah qala hu ibn abbas ko abdullahi dan abbas ya faɗa haka unzur tafsirin dabari ka dubi tafsirin imam dabari mujalladi na 40 shafi 150 daidai wa fil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari haka nan ya zo cikin hadisin da bukari ya fitar hadisi na dubu uku da ɗari shida da biyu wa muslim ya zo a hadisin muslim shi kuma hadisi na dubu biyu da ɗari hudu da tamanin da hudu an abdullahi bin salamin radiyallahu anhu qal daga abdullahi ɗan salam allah ƙara ya dagare shi ya ce ra'aitu kanni fi rauba ya ce ya gan shi kamar a cikin rauba wa wasadin raubati amudin a tsakiyar rauban wani dausayi akwai wani gimshiki fi a'lal umudi urwa a saman wannan gimshikin akwai igiya faqila li irqihi sai aka ce ya hau fa qultu la astati'u abdullahi ibn salam yace sai nace ba zan iya ba fa atani wasifun farafa a siyabi sai wani mai tokari ya zo ya daga rigata farakibtu na hau fastamsaktu bil urwa sai na riko da igiyar fanta haitu wa ana mutamassikun biha har sai da na kai karshe ina rike da igiyar faqasastuha ala nabi sallallahu alaihi wa sallam sai ba da labarin wannan mafarki ga annabi faƙala sai ce tilkar raudati raudatul islam wannan dausayin dausayin musulunci ne wa zalikal amud wannan ginshiki umudul islam shine ginshikin musulunci wa tilkal urwatu ulwatul wuska wannan igiyar ita ce urwatul wuska la tazalu mutamassikan bil islam hatta tamuta fassara mafarkinsa kenan annabi ya ce ba za ka gushe ba kana riko da musulunci har ka mutu kaga zai ji daɗi Mhm. ina ne wa ilallahi aqibatul umur aqibatul umur karshen al'amura gabaki daya wa ilallahi zuwa ga Allah za a koma ai marji'uha wa man kafara fala yahzunka kufruhu duk wanda ya kafirta kar kafircin sa ya bata mare ai la tahtamma bi kufri kar ka himmatu kar ka damu da kafircin sa ilaina marji'uhum Allah ce rabu da su makomansu gare mu take fanu nabiyuhum bima amilu sai mu ba su labari da irin abin da suka aikata inna allaha alimun bi zati sudur lalle Allah masani ne da abin da ke cikin kirazan su ai bima fiha ka gairi falakfa alaihi subhanahu khafiya ba wani abu mai buya da zai buya wa Allah fayujazi alaihi dan haka fa mujazin alaihi ko wato Allah mai yin sakamako ne a kansa numatihum fi duniya Allah ce za mu ɗan jiyar da su daɗi a nan duniya ƙalilan kaɗan ayyama hayati kwanakin rayuwarsu sun mana ƙarruhun sannan mu takura su fil akhirati a lahira ila azabin ghaliz zuwa wata azaba mai kauri wa huwa azabun nar ita ce azabar wuta la yajiduna anha mahisa ba su da makeba gabarinta wala in sa'altahum Allah ce wallahi in zaka tambaye su ai almutamassikina bi taqalidi aba masu riko masu yin kankamo da addinin gargajiya na iyaye kace da su man khalaqa samawati wal arda wa ya halitti sammai da ƙasa la yaqulunna Allah wallahi za su ce Allah ne khalaqahunna udifa minhu nunun rafi li tawali al amsali wa wawu dhamiru lil tiqa'i sakinaini wal jumla jawabul qasam Allah ce in sun ce Allah ne qul alhamdulillah sai ka ce godiya ta tabbata ga Allah ala zuhuril hujjati alaihim bisa hujja da ta bayyana a kansu bi tauhidi da kadaitar ubangiji bal aktharuhum la ya'lamuna ba haka ba mafiya yawan su ban san hakan ba annahum mukhdi'una fi tarki tauhidi cewa sun yi kuskure wajen barin tauhidin nan da suka yi sun yi kure lillahi ma fi samawati wal ardh duk abin da yake cikin sama da ƙasa na Allah ne mallakarsa ne fa huwa malikuhum shine mamallakin abu wa khalqan halittarsa ce fa huwa khaliquhum shine mahaliccin su wa abidan bayansa ne fa huwa rabbuhum shine ubangijin su fala da'ata liman khalafa amrahu ba a da'a ga wanda ya saba umarnin Allah fihi ma a cikin duniya da lahira wato a sama da ƙasa ala ahadin inna allaha huwal ghani Allah shi ne mawadaci kalkihi ga barin halitta tasa wa hum muftaqiruna ilayhi su mabukata ne gare shi haka ne ko alhamid Allah godadde ne mahmudun fi sun'i lamma zakara ta'ala annahu sakkara lana ma fi samawati wa ma fil ard yayin da Allah madaukaki ya ambaci cewa ya hore mana abin da ke cikin sama da ƙasa wa annahu asbaga ni'ma alaina ya nin ya ainihin yalwata ni'imarsa a gare mu nabbahana ala kasarati tilkal ajaib sai fadakar da mu akan yawan wayannan ababan al'ajabi min sun'ihi ta'ala na halittar Allah na aikinsa addalatu ala qudratihi wanda ke nuni bisa kudirarsa wa wahdaniyatihi da kadaitakarsa wastihqaqihi li da'atil khalqi lahu da yadda ya cancanci mutane ko halittu su masa da'a na'am
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم okay, okay.
ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد إن الله سميع بصير na'am ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل
Mm.
وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى Mm.
وأن الله بما تعملون خبير ذلك ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون Mm.
وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير na'am Allah madaukaki yace walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamu law harfu limtina lil imtina yace a kaddara da abin da yake cikin ƙasa na bishiyoyi duk bishiyoyin duk duniyar nan a fere su a mai da su alƙaluma na rubutu wal baharu teku al muhidul wasi baharul muhid tekun da ta kewaye duniya وفي قراءة بالنسب ألف على اسم أن والبحر يمده من بعده سبعة أبهر shi baharul muhit din a ninninka shi a dada shi ya kai har sau bakwai shi kuma ya zama tawada ana rubuta kalmomin ubangiji ma nafidat kalimatullah wallahi kalmomin Allah ba za su kare ba har sai bishiyoyin duniya da tekun duniya sun kare lamba ta biyu ne wa fi ma ma'anaha qawluhu ta'ala qul law anna qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada akafi Allah ya ce ka gaya musu law kana al-bahru midada inda teku zai zama tawada li kalimati rabbi dan rubuta kalmomin ubangijina lanafidal baharu da teku ta ƙare kabla an tanfada kalimatu rabbi gabanin kalmomin ubangiji na su ƙare walau ji'na bi mislihi madada da ko da za a zo da kwatankwacinsa mai yawa ai ta daɗi allati hiya kalamullah kaji kalimatullah sune maganar ubangiji subhanahu wa ta'ala wala yaqalu al mu'abbaru biha an ma'lumati ba za a ce waɗanda ake nufi ga saninsa bi kutubiha bi katbiha wanda ake aka yi ta'abirin rubuta su ba bi tilkal aqlami da wa'annan alkalma bal huwa a'amu min zalika ya ma hade fiye da haka bi zalikal midadi walau bi aktsara min zalik koda da mafi yawan haka ne li'anna kalamallahi domin maganar Allah wa ma'alumatihi ta'ala gairu mutanahiya ilimin ubangiji bai da iyaka faka annahu ta'ala ya qulu wallahu a'lam kai ka ce da Allah madaukaki cewa yake amma wallahu a'lam ilamu ma ilmukum ma allamakumullahu wa alamu bihi fa huwa yanfa'ukum yace ilamu ku sani ma allamakumullahu ku san abin da Allah ya sanar da ku wa'amalu bihi ku yi aiki da shi fa huwa yanfa'ukum shi zai amfana da ku wala tatajawazu bil amali ma haddadahu lakum kar ku yi tajawuzi ma'ana kar ku ƙetare da aiki da abin da ya sanya muku iyaka fa inna ma'lumatihi kathira domin ilimomin ubangiji na da yawa la hasra laha ba iyakance shi inna allaha azizun Allah mabuwayi ne fi mulki cikin mulkinsa la yuhadu bi shay'in minhu ba a keɓantuwa da wani abu na ilimin ubangiji hakimun kuma Allah gwani ne fi ma dabbarahu lakum cikin abin da ya tsara muku ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida halittarku ku rayu a duniya ku mutu a tayar da ku ba wani aiki ne mai wahala ba kamar na mutum ɗaya ne khalqan wa ba'than halitta da tarwa bi kalmati kun da wannan kalmar ne idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakununa ko sai su kasance kama fi qaulihi ta'ala kama yadda yazo a fadin Allah da yace inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun sani kawai lamarin ubangiji in yana so ya samar da wani abu cewa yake zamo sai ya ta zamowa wa qawluhu ta'ala idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun na ala imran kenan in Allah ya hukunta wani abu kawai ce mara yake zamanto sai ya ta zamantowa na'am inna allaha sami'un lalle Allah mai ji ne yasma'u kullu mawjudin Allah yana jin kowane samamme basirun kuma mai gani ne yubsiru kulla maujudi yana kallon kowane samamme la yashghiluhu shay'un an shay'in ganin wani abu ba zai shagaltar da shi ganin wani ba kaga mun kana kallon abu yanzu kana tuka mota ka dauko waya kana gani ba sai kai karo ba to ba irin ganin Allah bane kenan shine ce alam tara yalla baka gani bane annallaha yulijul layla fin nahari Allah shi yake shigar da dare cikin yini wa yulijun nahara fil layl ya shigar da yini cikin dare fa yazidu kullun bima bima naqasa min al-akhar kowanne sai ya karu da abin da ɗayan ya tawaya wa sakhara ash-shamsa wal qamara Allah shi ya hore rana da wata kullun yajri ila ajalin musamma kowanne daga cikin rana da wata tafiya yake zuwa ga wani ajali abin ambato shine ranar alkiyama wa anna Allah bima ta'maluna khabir Allah masani ne da abin da kuke aikatawa anna Allah yulijukum adafun ala anna Allah yuliju ila ilakh dakilu ma fi hayzil ru'ya thumma bayyana ta'ala sababa dhikrihi li hadhihi al-adilla sannan sai Allah ya ambata mana sababin da yasa ya ambaci wayannan dalilai faqala yace zalika ay al-mazkur min al-adilla wayannan dalilai da aka ambata fil ayatil karimati a ayoyin nan masu daraja li ta'lamu dan ku sani anna Allah huwa al-haq Allah shine gaskiya as-sabitu alladhi yastahiqu an ya'budahu wahdahu tabbatacce wanda ya cancanci abota tamar shi kadai wa anna ma yad'una abubuwan da suke bautatawa bil ya'i wa qura bil ta'il fawqaniya ay ya'buduna abinda suke bautatawa ba Allah ba min dunihi kuma bayan sa ay ghairillahi min al asnam ba'ilun barna ne ƙarya ne wa anna Allah huwa al aliyu Allah shine madaukaki kalli lamba ta uku naziru ha qawlu ta'ala zalika bi anna Allah huwa al haqq wannan ko saboda Allah dai shine gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil abinda suke bautatawa kuma bayan Allah shine ƙarya shine barna wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir Allah shine madaukaki mai girma wa qala Allah ta'ala zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wannan ko ya faru ne saboda in an kira Allah shi kadai sai ku kafirce ku ce shehu ma sai an kira shi bello ma sai an kira shi wa in yushrak bihi tu'minu in aka hada Allah da wani sai ku ba da gaskiya fal hukmu lillahi al-aliyyil kabir to hukunci dai yana ga Allah madaukaki mai girma ala kalkihi bil qahri wa ghairihi faman asahu la yakhruju an mulkihi duk wanda ya saba wa Allah to hu ba zai fita ba a mulkin Allah الكبير أي العظيم من جرما ومن نعمة نعمه على الناس مسدودة بالنكمة yana daga ni'imomin Allah wacce ni'imar da yawa mutane ya gauraya ta kuma da masifa liman arada ta'zibahu ga wanda yake son mar azaba addalatu ala infiradihi wanda take nuni bisa kadaitakar Allah bit tasarrufi shi kadai yake tasarrufi sai ya ce
ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك الشكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور
Allah madaukaki yace alam tara ya kai mai karatun alkur'ani ko mai sauraro baka gani bane annal fulka cewa jiragen ruwa tajrifil bahri suna gudana ne cikin teku bi ni'matillahi da ni'imomin Allah wato ni'imar Allah ne take gudanar da wayannan jirage ba ainihin dabara ta silent din bane ya yi muku wannan ni'ima ya bar ta liyuriyakum ayyuhal mukhadabina bidhalik dan dai ya nuna muku min ayati ya kuga ayoyin Allah inna fi zalika laayatin lalle cikin gudanar jirgin nan akwai ayoyi likulli sabbari ga dukkan mai hakuri an ma'asillah wanda yake hakuri ya bar saban ubangiji wa ala da'atillahi ta'ala da mai yin hakuri bisa wa Allah da'a in zaka bi Allah sai kai hakuri abokanka suna hira kai ka rungumi Qur'ani ko da'a kake ga Allah ana barci ka tashi kana nafila da daddare hakuri kai wa ala aqdarillahi almu'allama kuma masu hakuri akan kaddarar ubangiji wadda take mai radadi shine mai lamba daya ثبت في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم ya tabbata cikin hadisin da imam bukhari da muslimin suka fitar shi bukhari hadisi na 1194 muslimu kuma hadisi na 926 an sabitul bannani qala daga sabitul bannani yace samitu anas bin malik yaqulu limra'atin min ahlihi yace naji Anas dan Malik yana gaya wa wata mata daga cikin iyalansa tarifina fulana kin san wance qalat na'am tace eh qala fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama marra biha wa hiya tabki inda al-qabr annabi ya wuce ta wajenta sai same ta tana kuka a wajen wani kabari faƙala sai annabi ya ce da ita ittaqillaha wasbiri ke mai kuka a kabari ki ji tsoron Allah ki haƙuri ki bar kukan nan faƙalat ilaika anni ta ce ka fita hanya ta ta gawa annabi fa innaka khilwun min musibati domin kai kawo fanta daga musibata bata same ka ba qala fajawazaha wa madha annabi sai ketare yayi tafiyarsa famar biha rajulun fakal sai wani mutum ya zo wajenta ta ci gaba da kukanta ya ce ma ƙala laki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce mi annabin allah ya gaya mi ƙalad ma arabtuhu ta ce ai ban san shi ba ƙala innahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai manzon allah ne ƙala faja'at ila babihi falam tajid alaihi bawwaba sai ta zo kofar gidan annabi ba ta samu mai gadi ba faƙalat ya rasulallah ta ce ya manzon Allah wallahi ma arabtuka ban sai da ka ba ban san ka ba faƙalan nabiyu sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama inna masabaru inda awwali sadama ai haƙuri mai lada shine haƙurin da aka yi a karo na farko in kai haƙuri a lokacin da aka ce haƙuri to da lada in sai daga gabaya to wani abu ne kuma ya shigo ai na'am shakurin ko mai godiyar ga Allah mai godiya ga ni'imomin Allah wa idza gashiyahum mawjun kadhulali ai alal kufar idan ainihin igiyar ruwa ta ainihin wato lillibe su wa hum yarkabuna al-fulka fil bahr kafirai suna hawa jiragen ruwa cikin teku sai ga igiyar ruwa ta lullube skal jibali kaman duwatsu allati tazullu min man tataha wato dutse babba yana inuwa ga wanda yake ƙasa aukar sahabi ko kamar gajimare jam'u zullah da awullaha mukhlisina lahu din sai su kira Allah suna masu tsarkake ibada gare shi ai addu'a la yad'una ma'ahu ghayrahu ba sa kiran wani Allah tare da Allah limara aw min azabi min al'azabi fi zalika saboda abin da suka gana azaba a wannan wa arafu Allah yazilaha anhum illa huwa wahdahu kuma sun san ba mai kawar musu da wannan azabar sai Allah shi kadai falamma najahum ila albarri yayin da Allah ya tseratar da su suka taka dandamalin ƙasa faminhum muqtasidun daga cikin su sai a samu mai tsakaita ai mutawassidun bainal kufri wal iman wani yana tsakatsakin kafirci da imani linzijarihi ba'dal inzijari saboda an tsawace shi sashin tsawa a wakaci sarihi alal kufri ko takaituwarsa da ya akan kafirci Allah ya ce wa ma yajhadu bi ayatina babu wanda zai jayayya da ayoyinmu wa min hal in ja'u min al mawji yana daga cikin ayar Allah ya tserar da mutanen da ke hawa teku daga igiyar ruwa illa kullu khattarin sai ainihin mai yaudara shine khattarin ay ghaddarin kasirul khatri bi naqbi ahadillahi mai ware alkawarin Allah alladhi ahadahu indal khawfi wanda ya mar alkawari yayin da ya shiga firgici da tsoro da awullaha mukhlisina lahuddin lidalbin najati saboda yana neman tsira wa bi idlalin nasi atba'ihi kuma saboda mutane suna ɓadda mabiyansu li'ishi ala jahalihim don su rayu akan jahilci kafur kuma mai yawan kafirce li na'amin lahi ta'ala mai kafircewa ga ni'imomin Allah maɗaukaki sun manada ta'alar kalka nida a shafaka sannan sai Allah maɗaukaki ya kira halitta kira irin na tausayi tambihan lahum lima yahdihim don ya faɗakar da su ga abin da zai shirya da su ila ma yunjihim ga abin da zai tseratar da su wale jama'a durusa sura fi khatimiha don ya hada darasin surar a ta mu karasa ta
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور inna Allah إن الله عنده علم الساعة bayan haka ba وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام Mhm.
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا haka yake وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير na'am Allah madaukaki ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi shay'a ku ji tsoron wani yini wanda uba baya iya yi wa ɗansa komi fihi shay'a ba abin da zai iya mara wala mauludun huwa jazin an walidi hakanan shi ɗa shine maulud abin aihuwa ba abin da zai iya wa babansa ranar alkiyama babu sam inna wa'adallahi haqqun lalle alkawarin Allah gaskiya ne bil ba'thi cewa zai tayar da ku fala tagurrannakumul hayatud dunya kada rayuwar duniya ta yaudare ku anil islami ga barin musulunci wala ya gurrannakum billahi al-gharur kar mai rudu ya rude ku ya raba ku da addinin Allah ash-shaytanu kenan ay la yakdi annakum iblisu biwa'dihi kada ainihin iblisu ya yaudare ku da alkawarinsa inna allaha indahu ilmu sa'a ba wanda ya san ranar alkiyama sai Allah inna allaha indahu ilmu sa'a lalle Allah a wajensa ilimin ranar alkiyama mata ta komo radda za ta tsayu Allah dai ya sani wa yunazzilul ghaitha kuma Allah shi yake saukar da ruwan sama ai almadaru bi waqatin ya'lamu a lokacin da ya sani ba hadiri ne ruwa ba ko ba haushe ce ikon Allah shi ne ruwa wa ya'lamu ma fil arham Allah shi ya san abin da yake cikin mahaifa a zakaran am unsa namiji ne ko mace Allah ne ya san wannan abu yadu aw aswad fari ne dan ko baki Allah ne ya sani ko kai scanning ai ba za ka gane launin ba ko dawilin am aw qasir dogo ne dan ko gajere Allah dai ya sani wa gairu zalika min sifati zatiyya da ma wani wannan daga sifofi na zati wal ma'nawiyya da sifa ta ma'ana wala ya'lamu wahidan min hadhihi salata ghairi Allah ta'ala ba wanda ya san wani abu daga wannan ababai uku in ba Allah ba wa ma tadari nafsun ma za taksibu gada ba ran da ya san abin da zai yi gobe min khairin aw sharrin na alheri ko sharri wa ya'lamuhu Allah ta amma Allah ya sani wa ma tadari nafsun bi ayi ardin tamut ba ran da ta san a wace kasa ma za ta mutu khusal ard ay al makan ba wanda ya san inda zai mutu ma annaha la tadari zamana aidan ba san kuma zamanin ba لأن الإنسان يتوهم أحيانا أنه سيموت في مكان إقامته domin ɗan adam wani lokaci zai ya zaci cewa zai mutu a gurin da yake zama wa baladi maulidi ko a garin da aka haife shi bi khilafin zaman sabanin zamani thumma innal khamisata kullaha sawa'un sannan abu na biyar daidai ne fi ikhtisasillahi bi ilmiha Allah kada yake bantu da sanin su kala inna allaha alimun khabir Allah masani ne kuma mai ba da labari bibadinihi ka zahirihi ya san komi a bayyane kaman ainihin wato koyansa ila ilmi Allah ghairi muktasun bi hadhihi al-khamsa bal huwa ilmun mutlaqan bi kulli shay ilmun Allah sakakken abu ne ga kowane abu rawal bukhari an ibn umara haditha mafatihul ghaibi khamsu makullin gaibu biyar ne inna Allah indahu ilmu sa'a ila akhir surar nan har zuwa ƙarshen sura to wannan shine ƙarshen sura in Allah madaukaki ya kai mu gobe za mu tashi suratul sajada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين